الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah madaukin sarki wanda cikin ikonsa da sahalewarsa ya hada fuskokinmu a nan masallaci mai albarka a wannan unguwa ta PRP a jihar Kano Nigeria don zumunci da kuma fatan alkhairi ga dan uwanmu da Allah ya masa ƙarin ko ya ba shi damar samun yin aure mu taya shi murna kuma mu yi masa addu'a sannan kuma mu faɗakar da junanmu abubuwan da za su yi mana amfani a rayuwarmu tun da matsala ce ta aure kuma shi ne ya tara mu so zan so in takaice zance na akan abin da ya shafi matsaloli na aure kafin a yi su da bayan an yi su tunda wata ibada ce aure da Allah ya azurta mu da ita akwai daɗi a cikinta amma tana cike da matsaloli akwai damuwoyi da yawa wani lokacin ma wani yana cewa shi wallahi matan nan da ana raba ta gida biyu da an datsa ta biyu an bashi rabi an zubar da rabi saboda damuwa wani bai shiga ya auren ba yana cewa ka shi bai zai ma auren nan ba wani kuma ya yi yana neman ya daɗa ƙarawa ya yi ta biyu yana neman ta uku wani yana ta uku yana neman ta hudu wani hudun ma ba su ishe shi ba haka rayuwa take ko ba haka ba ne wani ya sa doguwar hula wani ya sa gajeriya wani ya sa baka wani ya sa fara wani kuma ya ɗaura rawani ko haka al'amarin yake yan uwana ku sani cewa kyakkyawan zamantakewa da al-mu'amalatul hasana kyakkyawar mu'amala al-mu'amalatu al-hasanatu as-salihatu al-mabniyatu ala husni at-tabaul wa husni adh-dhimmati wal wafa'i min az-zawji waz-zawja ko li zawjatihi kyakkyawan zamantakewa kyakkyawar mu'amala kyautata zaman aure da cika alkawari da miji zai wa matarsa ko mata ta yi wa mijinta irin waɗannan abubuwan gaba ɗaya ba sa iya yiwuwa a gidaje na musulmi in ba tare da faɗakarwa da nasiha ba da yawa suna yin aure na tamori ya tara 'yan kudadensa ya je miƙa musu su karɓe a zo masa da guda gida bayan wata ɗaya wata biyu ka ji ana gidan na ya kama da wuta ƙwarai kuwa ka ga mutum maimakon a ga an yi aure ana samun nutsuwa da kwanciyar hankali amma shi yana cikin cikin tashin hankali saboda dalilai da yawa duk wanda bai kyautata niyyarsa ba akan wannan ibada ta aure to ina tabbatar muku sai ya kwashi kashinsa a hannu Allah zai iya haɗa ka da wata motsatsiyar yarinya amma ta rinka motsi ka motsatsiya ne amma ta rinka tukwikwiye ka wallahi ko tunkuza sai ta fi ka samun jin daɗi ba sai na yi dogon sharhi da bayani ba su masu gidajen sun ji ai kaji ba su yi kabbara ba mutum in ya isa mai aure ne ya yi kabbara a nan gaba bai zai yi ba saboda sun san me suke tararwa ina gaya maka wannan magana ne saboda baka riga ka faɗa wannan ramin ba ka shirya wallahi kyakkyawan niyya da kyakkyawan zaɓi husnun niyya wa husnun ikhtiyar kyakkyawan niyya yin abin dan Allah duk abin da kace dan Allah zaka yi to idan matsala ta zo maka Allah sai ya tsaya maka akan matsala ita taimake ka amma baka yi dan Allah ba kai ne dan wata manufa abokinka ne kai ma bari ka yi a'a kai ma ka riƙa ne kankana an ta nuna sai dai a yanka ta a sha dole in ba ka bata riɓe so gabar ka ce ta kai kana ga kuma yanzu kun isa kawai za ku yi ko ma da tsiya tsiya ma wani ya ce wallahi sai an yi a'a watakila matarka ce ta bakanta maka rai ka kore ta bari ka kawo ta ka cusa mata bakin ciki niyoyi ga sunan takhtalif min insanin ila insan daga wani zuwa wani to kina da kyau mu kyautata mu'amala mu yi kyakkyawan niyya mu gina ainihin wato rayuwar mu ta aure akan makarimul akhlaq kyakkyawan ɗabi'a shi ɗan adam asalinsa da aka yi shi yana so ana so ya zama mai mutunci mai kyakkyawan ɗabi'a mai hali na ƙwarai ɗan adam tun da Allah ya yi shi haka ake so ya zama shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi ta yin bayani a cikin hadisi ingantacce afdalun nas khairun nas mafi alheri a cikin mutane mafi falala a cikin mutane shine mutumin da yafi kowa kyautata wa iyalinsa ya ce kuma ni ne mafi alkhairin ku kuma ni ne nafi kyauta iyali ana khairukum wa ana khairukum li ahli ni ne nafi ku alkhairi kuma ni nafi kyautata iyali idan kana so ka ga kyakkyawan zamantakewa na kyautata wa iyali da ainihin wato mutunta su da kimanta su to sai ka shiga sunna ka je ka binciki rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a sunnance yayayi to sai ka ɗauki hoto wanda za ka rinka rayuwa da shi da iyalinka sai ka yi aure mai daɗi mai kwanciyar hankali amma wallahi yawan kayan jere yawan tafka-tafkan kujeru da shimfiɗa-shimfiɗan gadaje a cika maka kicin ko da kicin ɗinka ya kai masallacin nan a haɗo ta da kaza da kaza da kaza duk abin da za a zo da shi wallahi in dai mace ce rana ɗaya idan ta yanka maka wani abin bakin ciki ji za ka yi wai kai ku kai ne ma kuwa yanzu ni ne ake mun wani abu wani abu sai mace su ne halittar da ba alfahari a kansu kuma ba a yabansu ɗari bisa ɗari don ko ka gama yabanta ɗari bisa ɗari to za ta yi maka tutsu nan gaba sannan kuma ba a nuna ƙiyayya da gaba da su da ƙuntata musu da ɓata musu ya ake yi a duba mai shari'a ta ce a yi musu a yi musu lokacin faranta a faranta musu in sun yi laifi a ladabtar da su to sai ka yi rayuwa mai daɗi annabi sallallahu alaihi wa sallam ya gamu da matsaloli da aka ta yi a lokacin auratayya an kawo masa kukan waɗanda suke rowa wa iyalinsu wata ta zo ta ce mijinta wane ne wa innahu rajulun shahiha ta faɗa annabi ta ce mutum ne maruwaci ba gulma ba ɓatawa ta ce yana mata ruwa waye wannan mutum abu sufyan baban muawiya ibn abi sufyan ta ce ma yutini ma yakfi ni wa yakfi baniya baya bani abin da zai ishe ni ya ishi 'ya'yana to to fa baya bani abin da zai ishe ni kuma ya ishe ‘ya'yana wannan shine dalilin rowa ta ce marowaci ne to kaga yin marowata suna da yawa a gidajensu wallahi a bisa wannan hadisi mutum nawa ne suke bawa abin matansu abin da zai ishe su musamman a wannan zamanin zaka iya ko mutum nawa ne zai iya bada wa ‘ya'yansa abin da suke so zai ishe su zaka iya shi yasa na gaya muku akwai nauyi da yawa dole sai ana yi ana bada haƙuri kuma ana yi ana lallabawa a samu a gudu tare a tsira tare manzo Allah ya bata dama ya ce da ita je ki dauka cikin dukiyarsa ba tare da almubazzaranci ko keta ba ya halatta manzo Allah sallallahu an kawo masa matsalar auren dole wata baiwar Allah mahaifinta ya aure da ita dole dole akan wani da wani ta ce ta kawo ƙarar babanta ya ce me ya faru ta ce ya aurar da ni ga wanda ba na son sa sai annabi ya ce to kina da zaɓi ki ci gaba da zaman auren ko kuma ki nemi a sauwaƙe ni me ya faru ya aka yi ta ce daman na zo ne don in tabbatar mu mata muna da yanci a musulunci ko ku ƙurmushe mu kawai za a tura mu gurin wanda aka ga dama annabi sallallahu alaihi wasallama ya ba ta amsa gamsasshiya duk wannan mashakil ne manzon Allah shi da kansa fa shi da kansa a gidansa sai da ya yaji a gidansa wata guda don na gaya ma ba karamar harka ka shiga ba wata guda ya tattare ya rabu da su ya daina zuwa yana musu rabon kwana sai da ya share kwana ashirin da tara bai taka ɗakunan matansa ya je kwana ba saboda mai saboda sun masa abin da ba daidai ba bai ji daɗi ba shi ma a matsayinsa na shugaba uga kwata-kwata annabi sallallahu alaihi wa sallam amma insha Allah ta'ala dan a nuna ma hali da ɗabi'a irin na mace ranar da ya dawo 29 yana dawowa sai na Aisha ta ce masa ayo ayo kwana 29 da saura ai sai ce ya Aisha ya ce inama shahar ai shi wata haka za wa haka za wa haka za ta yi na daidai ya ce ai wata ai lissafin wata haka ne da haka ne da haka ne ma'ana ya buga mata goma ɗaya goma biyu a na goma na ƙarshen sai naɗe ɗaya sai ya ce ai wata ashirin da tara ne ai idan kin ga wata ya cika talatin to ba a gan shi ba ne a wannan ashirin da taran shine ake cika ɗaya amma asalin wata a musulunci kwana ashirin da tara ne kaga kai da suke kai ka albashinka talatin da ɗaya talatin da biyu sun gama da kai kenan haka na bai tattara koma sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mata sun yi mitin suka kira yarsa na Fatima suka ce ya fatima ki je ki gaya mahaifinki fale taqillah hafina ya ji tsoron Allah akan sha'aninmu akan kuma lamarin Aisha la ilaha illallah ga wanda ya zo da ƙur'anin da ya ce a ji tsoron Allah ga wanda shi yake koyar da adalcin amma tun da harka ce ta gida ta iyali to yawai yau ga shi wai matansa suna cewa da shi matansa suna cewa da shi suka kawo karansa wajen yarsa cewa a je a gaya masa fa ya ji tsoron Allah akan sha'aninsa da Aisha me ya faru wai me yasa duk sahabbai idan za su yi aiki za su yi kyauta sai su rinka zaɓar ranar girkin na na Aisha suna kawo masa kyauta amma ba sa kawo masa kyauta ranar girkin Hafsa Zainab Ummu Salama da sauransu sai zuwa nan laifinsa ne shi ba laifinsa ba ne mutum amma ɗabi'ar mace ce ana so a nuna ma ita mace za ta iya zargin ka akan abin da ma bai shafe ka ba kuma ta zauna ta ɓata rai ta fushi amma wallahi ba laifin ka bane ba laifin ka bane kuma dole ta liƙa maka wannan laifin ya za ka yi yanzu annabi ya taɓa yin hudu ba ya ce duk wanda zai kyauta ya zaɓi ranar girkin aisha ya kawo masa kyauta wannan matsala ce ko nana aisha ta nana fatima ta zo ta gaya masa yar sako ce aka gaya mata sai ya ce mata sai ya ce wa sai ya ce wa yarsa fatima ala tuhibbina ma uhibbu ba kya son abin da nake so ke fatima ba kya son abin da nake so tace tana so sai annabi ya nuna masa ya nuna mata aisha ya ce fa ahibbi hadhihi to ki so wannan yar gidan abubakar ne an gama zancen manya kenan ba irin kai ba ne wuzo a turo a turo ya ta zuwa ce kaza kaza kai ta kumbura kamar za ka fashe ya ta ma za a turo mun don wulakanci a zo a ce mun kaza kaza to ku tattara ku tafi gidan ubanta in dai haka ne kaza kaza sai ka kore sun tafi gidan uban nasu kuma ka rinka bin gidan iyayen nasu kana cewa ai hakuri a dawo al'amari ne na ɓace rai bayan da za a yi ne a dai dawo kawai dai yan shi ke na amanta abin da aka ba ka da hakuri ba ka da hakuri da ka karanta sunna to da ka san siyasar da za ka yi na zamantakewa sabai sun kawo kuka mata yanzu ina ta shimfiɗa muku 'yan matsaloli ne kafin in shiga tsundama a ciki gaba ɗaya ba kuma hana ku aure zan yi ba amma dole ne idan za ka sai mota mai shan mai ka san tana shan mai ko idan za ka sai mota mai kyalkyali ba ta da second hand value ya kamata ka sani ko ba ka bane ba yawwa mai yawan zuwa gareji ma ya kamata ka sani wanda ya sai tsohuwar mota ya sani tsohuwa ya sani wanda ya sai sabuwa ya sani wanda take da matsalar wayarin ya sani to dole ne za ka yi aure kai ma ka san da matsalolin aure don ka san ya za ka tunkare su azumi akwai daɗi lokacin da aka zo shan ruwa amma ka tambayi mai azumi karfe biyu ya baka labarin ya azumi yake lokacin da rana ta gasa shi to ku yi haƙuri na'am ku ku yi haƙuri mu shimfiɗe wa kanmu wato abubuwan da za su yi mana amfani mu san su wanda kuma wala Allah za su cutar da mu za su iya ainihin wato jefa mu cikin wani hali mu san ya za mu tunkare su mata ne suka zo suka ce ya rasulullahi ka yi nasiha wa mazanmu suna yawan dukanmu sahabbai ne aka yi wani lokaci malam in mace ta yi laifi sai a rinka ba ta kashi kashi sosai fa ƙungiyar mata suka zo suka samu manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ce ya rasulullahi ya sauƙaƙa mana da mun yi laifi a gida kashi suke ba mu manzan Allah ya tashi ya hudu ba ya ce waɗannan da suke dukan matansu laisa ula'ika bi khiyarikum ba su ne zaɓaɓɓu a cikin ku ba ɗayan ku zai zo yana bugun matarsa kamar yana bugun bawa kuma ya zo ya neme ta ai akwai abin jin kunya ƙwarai da gaske waɗannan kaɗan ne daga cikin mashakil da matsaloli a gidan manzan Allah sallallahu na na Aisha da kanta wata rana ta ce ya yi mata izini ta tafi gidan iyayenta ya ce bismillah a gidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a lokacin da aka yi hadisul if lokacin da aka yi wana na Aisha sharri munafukai suka yi munafircin su ta ɗebu wata da wani abu tana kuka tana zubar da hawaye annabi ya ɗauke kafa ya daina shiga ɗakinta aka yi ta faɗan abin da za a faɗa a madina wannan duk mashakil ne zaujiya na na fatima mijinta ali bin abi talib ya gaya mata wata rana da ya ga irin wahalar da take sha nika yar gidan manzan Allah tana nika tana nika gari yar gidan manzan Allah tana daka yar gidan manzan Allah tana kaza nana asma'u yar uwan nana aisha ita kan gona ma take zuwa ta saro itace ta ciro harawa ta kawo dokin mijinta zubair bin al-awwam shi aliyu da ya ga wahalar ta yi yawa sai ya cewa nana fatima ya ce ki je wajen babanki ce in an kawo bayi ya taimaka miki ki samu saukin wannan ayyukan wahala ya yi yawa gida yau ga 'yar gidan manzan Allah tana nika amma a ji a koma 'yar gidan talaka a kawo maka gida ta zo ta rinka kafa ma doka ni kuma dole wani in dafa maka abinci don babu wata aya ko hadisi da ya ce sai na dafa abinci ki ji ki ga kinan kamar an taka kwado ba ki da fasali yawan baki dafa abinci ba ki hidimar gida mai zaki rago ne ke da za a daure ki ana ciyar da ke to ko rago ma yana da riba in aka daure shi aka kai shi kasuwa a dan samu kudi ai kefa a turke ki kawai ajiye ki a gida ita ciyar da ke saboda kin samu motsin kwakwalwa yan kallabi tsakanin rauna sun canja miki tunani kina sauraron maganganu marasa kyau a gidajen rediyo an ɗauki hankalinki an canja miki ra'ayi an canja miki tunani an yi miki kaza an yi miki kaza ki zo ki ce ba za ki yi wa mijinki hidima ba to gana na Aisha hannunta wallahi na na Fatima kanta kaga kanta ko wallahi hannun na na Fatima sai dai kanta saboda tsaban niƙa amma yanzu matarka sai ka zo da safe za ka tafi ofis kana magana a tashi a ɗan ɓararraka maka ɗan ruwan zafi da za ka sha shayi inda ɗan guntun ɗumamanka a ɗumama ni wallahi na gaji bacci ya ishe ni ya dame ni kaza kaza kaza wallahi ba za ba ka gama duk surutun da zaka yi sai dai ka tafi ka je kuna rikici da yara a ofis kana bin layin kosai me amfanin auren ka me amfanin auren da zaka yi mata ka bara tashi ta ta maka abin karyawa gangariya ka gyara maka fito kana murmushi amma wasu wallahi na dare ma wani ya ce min ya koma gida ya ce ina abincin dare na ta ce je kaka duba a kwano ka ɗauka yana zuwa ya bude kwano ya ga wayam wai sunan wani mawaki wayam ya aka yi ta ce mun cin ne in kana da magana ka yi ya ce ban da ita haka ya koma ya kwanta yana ta ƙurmusu su ga dare ya yi bayan sha biyun dare yar gurasar da ake saya ma unguwa mai gurasar ya gama ya naɗe ya tafiyarsa mata ana baka labari azabar da suke wa mutane wasu a gidajensu wallahi malam mutum sai je gidansa ya rasa abin da zai ci wata kuma ya ce wallahi dafawa take malam ta ci mai kyau ta sha mai kyau ta wanke kwanuka wallahi ba ta yi da ni ya zo yana nema bara a bashi ba ina gaya muku duk wannan ana yana faruwa a cikin gidaje ba ta da lokacin da za ta yi ma hidima akwai yarinyar ta bugo min waya yar boko boko ne haka gata gata nan daga wani gari irin waɗancan manyan garin nan na manyan mutanen nan malam muna jin wa'azin ka dan Allah malam akwai wata aya ko hadisi da ta ce in mutum ya aure sai ya in an ka in an mutum ka aure shi sai ka masa girki na ce ayoyi kai da hadisai na ce ke da ke da wanda ya turo ki ki gaya mu wace aya ne da hadisi ta ce ka je ka auro mace da zai zauna kamar ya tsana ka sa ta a gaba wa ya faɗa miki na ce ke kin san wanda ma ke tambaya kuwa kin yi batan kai in dai ni za ki wannan fatawa aiki kai za ki aikatu a yi kwarai da gaske idan kin gagara a taimaka miki a baki wanda zai taimaka wanda yake da hali ya kawo mai aiki gidansa ya kawo wanda baya da hali su haɗu shi ma yana aikatuwa mu maza ma ba mun fi aikatuwa ba duk gabaran mun mun lalace duk al'amura sun lalace mana saboda wahalar nema kowa in gari Allah ya tashi a firgice yake baya wanda yake zama a gida ka fita kaga mutane a gigice wani haka kawai ya zo wucewa da babar sai ya ci sai ya zage wani a mota dan iska kawai a yace me na ba nace nace kyale shi yau ce ta ishe shi koro shi akai haka yake faruwa haka kawai mutum zai zo wallahi sai ya zage ka ko kaga mutum haka yana kallo ana masa hon wallahi bai zai matsa ba sai ya ce ka taka ni ka taka rigima wallahi na taba ne yake nema in ka taka shi Allah ko ba komai a yi rigima dan bashi da kashewa to yawanci wasu mazaje ne mata ne suke gigita mutane su fito da su wallahi malam su fito waje a gigice a irin wannan yanayi malam idan ka je kasuwa buge-buge kake te me zaka samu kai gida duk wannan wahala ka kare wai wai sai wani ya zo ya zauna akan kujera yana zari ido wai ya ce wai ba dole matar ta maka girki ba to in mata ma girki wai kai me za ta yi maka eh ai rayuwar aure ai cuɗe ni in cuɗe ka ne ni na fita waje na fita gona na je na yi kafintanci na je na toni rami na je na toni ko ramin maciji ne da zan na tona in je in nemo kuɗi na kawo ba laifi in ciyar da iyalina ita kuma sai ta kula da gida in haka ne sai in zauna kenan ina wayara wankin kashi ko da wanki da ɗauraya da cire famfas ko shi ma wace aya ce ta ce a yi wannan ba daidai ba ne to duk wani yana daga cikin matsaloli ana rikici da wasu mata musamman 'yan boko wanda ba su samu karatun addini ba duk wanda ya kuskura ya je kwaso yarinya 'yar boko da bata karanta addini ba to wallahi zai ga boko a gidansa dan wallahi ba za ta sarrafa ba girman kai ne da su na fitar hankali wallahi ku yi haƙuri ku je makaranta mata 'yan boko an je jami'a an yi turanci ana raba baki gida biyu ana mai ba abin da aka sani ba a san Allah ba kin bata wa kanki lokaci turancin ki na banza yangarki na iska mara amfani tunda baki san Allah ba zaki tara ƴaƴa su samu uwa jahila amma boko daga nan kin je har Ingila kin dawo an kashe muku miliyoyin kuɗi haka ake kashewa yara ƴan mata ƙanana miliyoyin kuɗi su je su karatun boko amma wallahi alamtar kai ba su iya ba dole sai mun kawo gyara a cikin wannan tsarin a je a yi boko a yi karatu amma a karanta qur'ani a yi islamiyya a karanta ahalari da qawaidi da ishmawi da bulugul marami da umdatul akami da riyadu salihina duk sai an karanta a iya shine kika zama cikakkiyar mace mai kima da daraja kika karkada kafaɗa ki ko ki busa hanci amma kin zo rabi half kina tafiya halfway yaushe zaki wata kima so duk wannan matsaloli ne da suke faruwa a cikin gidaje malam abun ba su da daɗi wasu ana gaya maka amma dole ne ibada ce za mu shiga amma mu shirya mata wata ƙazama ce ƙazama ta fitar hankali duk da kafin ka aure ta duk ta yaye maka aljihu kana ta bata kudade tana ta fesa turare ka ɗauka mutum mai kirki ne mai tsaftace sai ta zo gida in gaya maka wato ko bolar unguwarku sai ta sallama mata wallahi ina gaya muku wannan wallahi akwai matan da ɗakunan su baya shigawa saboda bala'in kazanta kicin ɗinsu baya ganuwa saboda kazanta gidansu wari yake wani in ka gan shi zaka tausaya masa in ya zo fitowa sai ya ɗebo kazantar matar masu ya taho da ita a rigarsa suna nan da yawa wani ya ce wallahi sallaman ta zanyi aka ce me ya faru ya ce akwai yawan sallah ga karatun qur'ani ga zikiri ga hasbunallahu ga ladabi ga biyayya amma kazama ce ta fitar hankali ya ce wala ba zan iya jurewa ba ita kuma wannan aurenta zai mutu ne saboda wannan masifa ta kazanta kuran ga 'yan gatsali da rashin girmama iyaye in ka yi wasa matar wannan zamanin wallahi tallahi sai ta zagi mahaifiyarka ƙwarai kuwa kai ba kan labari baka sani ba zagi suke yi ai gwanda ka shirya in ka je ka ɗebo ka ga ga ga shau shau shau wata shasha sha haka wallahi zuwa a gaban ka sai ta zagi mahaifiyarka kuma ya za ka yi wani an gama zagi tan gaba ɗaya ya bugo a bari dai ran yi fatawa malamai ji bai hukunci wani abu kai yanzu a zagi mahaifiyarta ka sai ka buga wani malami kana neman fatawa saboda diga ne kai malam ba abin da na ce fa na kana dariya yauwa ban ce komai ba ni har yanzu shimfiɗa nake yi daga cikin matsaloli akwai wanda ya zo wallahi malam saboda bala'in kishin matarsa wani ɗan ɗaki ne ke ɗan gyarawa a gidansa haka yake ɗan ta ce to gyara ake yi ya ce ya kwarai kuwa ta ce to me za a zuba ta ɗebo wata ran kawai sai ta ɗebo turmi kaga turmin daka ta ce a nan ɗakin za ta rinka ajiye turminta turmi fa na daka da robobin wanke-wanke da sauran kore haka ta ya yi yumo kicin ɗinta da sauran tarkace ta ce ta samu ɗakin ajiya ka san me dan kai ya ƙara aure saboda za a tafka rikici da ita duk ranar da aka ce za a cire wannan turmin a zo a kawo mace a gudan za a ga tashi hankali da bala'i ya aka yi aka yi wata ranar ita ga ta ya dage shi fa ziyada zai yi zai tafi ƙara yi yana kwance malam ta ɗebo fetur ta zuba mai fetur wallahi galan ɗinta guda 750 a lokacin ta danna mai tana neman ashana bari in kone ka murƙushe gaba ɗaya ni da ita da amaryar ma duk mun yi asara tana neman ashana ta ƙyasta Allah ya hana ta ashana ta je ta ɗebo gaushin wuta na kicin ɗinta gaushi na itace wallahi ta watsa masa shi duk yana kwance sannan kuma yanzu yana fatawa wai ya halatta ya ci gaba da zama da ita na ce ka jira sai ta ɗebo yan npc gaba ɗaya ta sai ta ɗebo maka yan npc gaba ɗaya e ta watsa maka sai ka nemi fatawa in allah ya so yadda allah ta baraka wata ala gyara mana halinmu shi yasa ake so tsakanin mazaje da mata mu zamanto masu kyautata hali mu zama masu ɗabi'a mai kyau ya zo a cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana faɗa a cikin wani hadisi ala unabbiukum bi aqrabikum minni majlisan yawm al-qiyamah ahasinukum akhlaqa almuwatti'una aknafan alladhina ya'lifuna wa yu'lafun ya'lifuna wa yu'lafun wa akhbara an-nabi sallallahu alaihi wa sallama manzon Allah a cikin wannan hadisin ya bada labari menene yake shigar da mutane aljanna su zama suna kusa da annabi sallallahu alaihi wa sallama mutanen da aka saba da su masu saukin sha'ani waɗanda suke masu good relation kyakkyawan mu'amala to ya kamata namiji idan ya aure ya zama yana kyakkyawan mu'amala da matarsa ita ma matar ta zama mai kyakkyawan ɗabi'a ga mijinta ko manzo Allah ya ce abin da yake shigar da ɗan adam aljanna da wuri tambayansa aka yi wai me yake kai mutum aljanna da wuri manzo Allah ya ce taqwallah wa husnul khuluq jin tsoron Allah da kyakkyawan ɗabi'a wannan abubuwan duk wanda yake da wannan sifar guda biyu yana da tsoron Allah yana da ɗabi'a mai kyau insha Allah zai shiga aljanna da wuri tsoron Allah kyakkyawan ɗabi'a ba ana zargin ka cewa halin ka bai da kyau ba manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace kuma iyali suna daga cikin mutanen da ya kamata a kyautata musu kamar yadda ya faɗa cikin hadisi na gaya muku daga cikin abin da yake kai wannan al'umma zuwa ga rahamar Allah da jin kai kyautata mu'amala to wai idan an ce a kyautata mu'amala ga makoci aboki na nesa to wa ya fi dacewa kyauta masa mu'amala irin matarka kai haƙuri da ita amma kuma mazan ba kirki ba ne da ku halinku bai da kyau wani zai zo yana neman yarinya wallahi al'azimu mala yadda ka san ladabin da zai rinka mata kowa ya kira ta jikinsa rawa yake yarinya karama fa ya girme ta amma saboda yana neman ya malkato ta lauje ne shi ka san lauje wayo kafin ya yanke ka sai ya shawo kwana tukunna to haka suke yi kira a waya kuna lafiya ya gajiya baya iya mata magana a hankali aya wannan da zafi saboda kada ta tubure lallaba ta yake kawo ta gida tukunna amma in ya shigo da ita gida da ranƙwashi zai fara mata wahalar yau da gobe daban gashi wahala ba daga kafa ba tunanin lahira ka je ka ɗauko mutum a wani gida wanda ba su san ka ba ka san su ba dalili yasa yasa take son ka ko kake son ta amma ka zo kana gana mata azaba akwai mutumin da ya kamun kes ɗin wani aure da ni na ɗaura auren na ji kunya da yake gaya mai ce malam ai abin nan sai dai addu'a dai malam kuma dai ku ci gaba da addu'a na ce me faru yace kaga auren nan da ka ɗaura na ce eh yace ai abin malam ba kyau yaran bai da mutunci na ce subhanallah subhanallah dama ni kamun aka yi ɗaurin auren ba a gaya mun waye yaran ba ko ba a nemi shawara ba kafin a ce a bashi ko ba haka bane to kaga ba da laifi idan na zo na ɗaura ko da waye ne ba ya ce wallahi akramaka Allah saboda mugun hali namijin nan abin da ya sa muka kashe auren yarinya ta a ƙoshe ta tafi a ƙoshe kif nan wuyanta ɗin nan na ƙirjinta ba ƙashi komi laf-laf daidai wa daida ta ja girki sosai hankalinta ya kwanta ya ce wata rana ta zo min ziyara gida ban gane ta ba na ga an zo gaishe ni na ga yarinya haƙware ba wai ina kwana lafiya ina ga ya ce tab a yagi kenan ina za ki me faru ba lafiya jinya kike ta ce baba lafiya ta kalau me faru ta ce wallahi zaman ne sai haƙuri ba abinci ya ce yarinya ta ƙi kashe ta bushe ta zama ƙashi ya ce ban sani ba wallahi ya ce malam haka duk satin duniya sai na aika mata dubu uku na kira yaron nan na zauna da shi na masa nasiha na ce ya kake barin matar ka da yawa ya ce abinda Allah ya hore min kenan za a canja ni ne ya ce to dan tauhidi ko aka ta ba da haƙuri aka tsallaka wajen mahaifinsa mahaifinsa ya kira shi ya ba shi haƙuri kuma wallahi ba wai bai da shi bane tsabar mugun hali ne malam ka san me yake yi idan ya kawo taliya ɗaya ta ɗari biyu da hamsin sinkin taliya ɗaya ɗari biyu da hamsin idan ya kawo ta yanzu ta zama uku ko to wani a window yana ce mun malam kai kuskure ta zama uku to ko uku ko hudu ma dai watakila tunda katan nan ai dubu hudu ne da wani ko dubu biyar malam idan ya kawo sai ce wance ita daga ita ba sai shi in ta zo sai ce da ko faranti in ta da ko faranti faranti ba ya ce ya gamun taliyan nan karki bari wata ta karye irga mun su eh irga ta ake kaji kaji yan tattali da tsumulmula kenan ya ce a irga masa taliyan nan ka san nawa nawa ke ware mata kwaya biyar kwaya shida abin in za ki karya ki saka kwaya biyar wallahi lokacin da wannan mutumin ya gaya mun babban mutum ne wallahi na ɗauka ƙarya ne wannan magana ya rantse min da Allah ya ce garin kwaki idan ya so sai ya ɗauko leda ya ƙuƙulla ya ce na kwana kaza ne taliyan na haka yake tsitsinka ta ya irga ta da haka iya wannan shi za ta ci in har da shi sai ya ce a ƙara biyar ranar da baya nan in yana kasuwa a waje ko yana gurin sana'arsa ta dafa ƙwaya biyar ko ƙwaya bakwai wannan mutum ne musulmi ba haushe ba ya yadda yake yin wannan a gidansa da iyalin saboda tsabar rashin imani da rashin tausayi ba a ba da abinci wadatacce wasu ba a ba da abin sha wadatacce wasu ba a kyautata wa iyali kuma na gaya muku a cikin hadisan da na fara gaya muku mafi alheri a cikin ku su ne masu kyautata wa iyalinsu ta yanzu irin wannan wannan mutum ne da za a ba shi ya wani kuma zuwa ya yi ya lallaba da ustazancinsa da ɗan dogon gemunsa ka san mutanen in suna nema sai su nuna su suka fi kowa sanin Allah magana ɗaya aya ɗaya hadisi ɗaya wannan ni ya auna da kaina ɗin nan ya auna ne naga ɗan uwa ne ya matsanta mun na jin sama masa wata ɗaliba ta kirki na haɗa su ai tun da ya aure ta ya samu biyan bukata sai abin da ya ɗaga sai inugu aka yi neman duniya malam mutum ya je ya karya sim card ɗinsa ba neman da ba a ba a same shi ba yarinya cikin yunwa ya ɗebi watanni kuma ya batta da ciki ciki ya yi him a ba sai aka tattaro mun ita ba aka kawo mun gida me ya faru ai ɗalibinka ne na ce to waye kenan ni na kasa ma gane shi aka ce wannan dai wanda ka zo ka tsaya masa ka ce gashi gashi nan mutumin kirki ne tun da ya tafi yau wajen wata bakwai yarinya ga tana da wata ciki haihuwa ko ya ko gobe kudin hayanta ya kare an kore su shine muka kawo maka ita a sama mata wurin zama nace da Allah ku rufa min asiri ni ma wani ɗalibi na da suke da yake unguwar su dai tabbatar mun da haka ne nace to duk inda yake a nemo shi wannan ba irin neman da ba a yi ba can Allah ya taimake mu wata rana bayan ya gama tsayar da zai gama sai gashi ya dawo wai a lokacin ya san matarsa tana nan mun kai ta wani gida mun ajiye ta yana shigowa gari na ce to ku sanar da ni aka sanar da ni na ce to ku nemo mana masu sarƙan nan ba ƴan sanda masu ankwa a hannu a zo a garkame mana shi a amana yanzu wannan al'amari kaza kaza kaza ai dan uwa ne nace kaga ai dan uwa ma in ya rashin kirki ya kamata a nuna mai ya rashin kirki ku masa lissafin wata bakwai din nan da ya tafi da kudin hayarta da abincin da ta ci a gidan wani da zirga-zirgan asibiti wallahi sai ya biya in baka ba sai mun daure shi tamau ba ustazu kake ba ko gemun ka yana jan kasa ƙarya kake gemun ka na ƙarya kake ƙarya ne baka ba annabi ba wallahi malam mutumin nan idan ka ganshi a masallaci zaka dauka dangin mala'ika jibrilu ne saboda tsabar tsoron Allah da takawa me uzurin ka bai da wani uzuri kawai ya aure ya cira ya cira ya tafi ya tafi ya bar mata dama ashe ba biyan kudin shekara ya biya ba suna nan barkace babu hali ba kyau ana mata suna gaya maka ɗabi'un da ake a gidan rashin kyautawa sai ka ɗauka to ina hadisan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa ban maka magana zagi ba ban maka magana duka ba ban maka magana cin mutunci ba ai da yawan kuwa suna da kanne suna aure ai ko suna da yayye suna aure a wasu gidajen labarin ba shi da daɗi abin da ake faɗa to ina sunna din ina addinin ina tsoron Allah sai ga daren mutum zai aure zan ƙara aure zai aure amma baka ba kai tanadin imani ba ba kai tanadin haƙuri ba wani kuma bai da sana'a ne aka yi auren aka tara masa gara aka kawo masa ya rinka ɗiban garan nan sai da kusan share shekara kullum bai da aiki sai bacci a gida in gari ya waye sai ce ɗora mana aikin kenan sai dai a ɗora mai ta ce wallah malam cin abinci a wurin mutumin na yadda ka san wato wani ɗauraren rago sai da ya cinye abincin nan gaba ɗaya baya fita ko ina sai gadara ya gayyato abokane abokane kuma yan san banza duk lokacin da karfe kaza yayi za su zo gidan wani za su ci abinci sai ga an haɗu mutum bakwai takwas a hira a zuba abinci a ci sosai ba san gara yake ci ba irin garan nan ta bahaushe in kai aure a haɗo ka da yan bunan shinkafa da katan katan ɗin taliya da waye waye da sauransu in iyaye ma sun gane ya kamata su rinka kyale mutane kawai mutum ya je yi da kansa dan sangarta mazajen suke yi wasu daga cikinsu sai da ya cinye wata rana ya fito a gida ya mi la ilaha illallah ce wai taliyar nan ta kare fa ko ce eh wallahi bai gina to shinkafa ba ta ce ai mun ne da Allah ki je ki gaida babanki ki ce kayan abincin ki ya kare ka ji ko dan Allah ki je ki gaida babanki ki ce kayan abincin ki ya kare wannan fa sune mazan wannan zamani Hausawa wannan zamani Fulani wannan zamani bai san mutunci ba da yawa ina gaya muku akwai 'ya'yan da wallahi iyayen suke ɗaukar nauyin suke taimaka musu wani kuma asibiti ne ba a zuwa shi kuma ba za a je asibiti ba a gidansa amma shi in yi ciwo zai tafi asibiti amma matarsa ba za ta je asibiti ba wallahi duk wannan kisa kisan nake gaya muku na san su na tattauna a kansu akan larurori na gidaje na zamantakewa malam gidan musulmi gidajen hausawa fulani gidajen mu wato mu dai masu addinin nan in ana baka labari abun ba shi da daɗin ji wallahi wani kuma ga dukiyar Allah ya tara gida yaran taba gida amma talaucin da ke cikin gidansa wallahi kamar zai yi magana matar alhaji ne multimillionaire amma wallahi 200 in ka je gaishe ta ka bata 200 sai ta kusan yi maka sujada saboda murna saboda baya bayarwa wani mai hali ne mai iko ne mai karfi ne aka ce in ya je sai ya siyo kayan miya wadatacce ya zo ya sa a markada malam ka san shi da kansa yake zuwa ya zauna a kan benci da kujera ya ce a ɗauko masa kofi da leda irin ta biredi yake ƙuƙullawa irin wannan yanzu irin wannan kofin zai ishe ku miya ɗaya ko eh wallahi alin zai isa sai ya ce to miya daya sai ya zuba sai ya daure ya ce akai firish miya ta biyu a zuba sai ya wannan wannan tattasai da tumatir din da ya siya duk sai da kansa fa ba wai mata zai ba zai bawa ba a sai ya kulle ci gaba ɗaya sai ya ce wannan na kwana goma sha bakwai ne yana nan a firish shi wannan dan tattali ne to ranar da tsohuwarka ta zo fa ya za a yi ta zo gai da gida kuma ita ma ta taho da wasu kannanka guda bakwai ranar da waccan kanwarka waccan kanwanka ne tana aure ta yi yaji ta taho da yayanta hudu wannan kullin tattasai da tumatir ka dauka ka bayar ka ja kunne ka yi zage zage ka ce shi kadai za a amfani shi to ranar ya za a yi ranar da baki dangin mahaifinka suka zo daga ƙauye ka san ƙauye ba su iya fitowa bakunta ba a ƙauye wallahi in aka zo ma bakunta sai a malam sai su ɗebo ma mutum goma sha uku rabe-rabe in gama da kasan yayan awaki da ɗansu a irin wannan yanayi da ake cikin matsi ka zo ka ga gida ma ƙil ya cika da albarka da alheri kai kuma ba ka da taro ɗan bala'i ƙwarai kuwa kuma suna jira su ci abincin birni to ranar da aka irin wannan wannan lissafin naka da kai ya za a yi ba daidai ba ne akwai mazaje masu ƙirga magi a cikinku duba dai gishiri mai araha ina jin ni duk a cikin akwai kayan banza ma irin gishiri kuwa a raharsa ta isa shi komi yana tashi amma shi ba ya ki tashi gishiri gaban miya kenan amma wallahi akwai masu lissafa gishiri malam duka wannan wani labari ne na zamantakewa na gida wanda ya kamata mu san su don kowa a san halinsa wani za ka gan shi da addini a ido da mu'amala a ido amma wallahi stingy mugun marowaci ne lamba na ɗaya baya saki wani ya iya gina kansa in ka gan shi masha Allah amma wallahi iyalinsa a tozarce suke a wulakance suke baya iya ciyar da 'ya'yansa ko ya ciyar da iyalinsa baya musu to duka wannan bangaren maza kenan da bangaren mata idan kun fahimce ni to abinda zan kai ga zan jero shi in rufe da shi insha Allah shine akwai abubuwa da suke samar da matsaloli a cikin gidaje wanda dole mu fahimce su idan ba mu fahimce su ba za mu sha wahala ana samun taurin kai tsakanin bangaren miji ko mata al'inat ake ce da shi taurin kai da kangarewa tsautsayi yakan iya sa mutum ya je bai san halin yarinya ba tunda sai sati-sati kake zuwa ko wata-wata kake zuwa ka je ka ɗauko ta ka kawo ta gida ashe mace ce mai wahalan sha'ani wallahi malam akwai yaran da ba sa sarrafuwa ganin su kuke kawai suna ba ku sha'awa a titi duk wanda zai ga yarinya da jaka a titi ya gagal ya gagal tana tafiya kyakyal kyakyal kyakyal tana ɗaukan hankalinsa baka binciki halinta da ɗabi'arta ba za ka sha mamaki wallahi wata ba ta sarrafuwa kuma duk girman da kake da shi kana ganin kai ya keke ne wani kato ne wani kaya ne guda mace ba ta jin tsoronka dan yanzu zaka ga mutum yadda ka san wato subhanallah wanda yadda ka san wato auna shi ake yi kaya guda in ka gan shi matar sa yar birin amma wannan matar malam gashi ko masara ta fi shi samun sauki a rayuwarsa haka suke suna da wahalar sha'ani to akwai ɗabi'a tun daga yarin tatta watakila ta taso min marahili hayati al'ula marhalolin rayuwarta ta farko ta taso da wannan kangarewan tarbiyyar da iyayenta suka yi mata ne haka wannan wani internal problem ne ba za ka iya gane shi ba lokacin da mota ta ci ringi tana tsaye ba a tashe ta aka dan hau hanya ba ba za ka iya ganewa ta ci ringi ba amma za ka ganta fefes to wallahi wallahi akwai matan da wallahi sun ci ringi Allah nake gaya muku idan ka fahimci lakta ta haka zan tai muku lakta nan a haka za mu kare dan na fahimci in mutum mu ta ja muku ayoyi da hadisai ku ta kabara ba za ku gyara halinku ba gwanda mu faɗi matsalolinmu na gida na yau da gobe mu gyara wallahi yawwa to akwai matan da suke suna da matsala amma internally ne ba za ka gane ba sai bayan ka aure ta ka kashe kuɗi ka yi kaza ka yi kaza da sauransu me ya faru wannan ana cewa natijatu tarbiya khati'a fi tufula ne wato as a result of mummunar tarbiya ne da aka samu tun tana yarintarta to Allah ya jarabe ka ka auro yarinya kan garariya irin wannan ya zaka da ita problem din haka iyayenta suka gina ta haka ta taso suka nuna mata haka din shine daidai kai kuma idan iyayenta sun iya jurewa kai zaka iya jurewa ba zaka iya ba ɗayan biyu ne ko dai ta gyaru ku ci gaba da zama ko ta ƙi gyaruwa ta murƙushe ka ta danne ka ta jefa ka cikin hawan jini da ciwon zuciya ta kai ka kabari ta zo a yi mata guda bayan ka mutu ta sake sabon aure ko kuma ka haƙura da ita ka sallame ta tafi gida ta je ta nemi wani kangararre irin ta ko kuma ya zaman sulhu a gaya mata laifinta ta gyara to akwai wannan ana samun maza su ma kangararru masu ba'alan sha'ani yanzu wannan mace ce akwai namijin da wallahi baya sarrafuwa shi kuma goga kenan yawwa shi a gidansu ma daman iyayensa ma haƙuri suke da shi ballantana wata mace da ya aura ko yana ma sa lissafin ta ma tunanin ta ma yana yi mace ke ɗanwa kin isa ma namiji ne wallahi baya tabuwa baya motsuwa baya neman shawarar matarsa la yastasiru zawjatahu idan Allah ya jarabe ka ya auri kanwarka ko ya auriyarka to sai ku shirya kuma da zuwan yaji azaba zai ta mata baya neman shawarar matarsa bata isa ba ma ya nemi shawaranta kuma bata isa ta zo ta ba shi shawara ba kuma ra'ayinta ra'ayin banza ba wallahi akwai mutumin da minti ɗaya baya zama wai ya saurari matarsa malam muna da mata ɗalibai muna karantar da su suna faɗa mace za ta ce malam wallahi tallahi yau shekaran mu sama da takwas muna da 'ya'ya kaza wallahi alhaji ban taɓa zuwa na zauna da shi a cikin kujera yana zaune ina zaune muna hira ba ba a hira da shi wayarsa ita ce abokin hirarsa saboda mai baki isa ba ta ce in kin ji yana hira to abokanansa ne suka zo masa gida ya fi yadda ma ya hira da 'ya'yansa akan ya zauna da matarsa ta ce ba ta san hira da miji ba hira da miji wai su zauna suna hira ana dariya ana tattaunawa ana mi ba a zama inuwa ɗaya da shi in ka ga mace ta zo kusa da shi to abinci ta kawo tana zama zai ce me yake jira jeki mana jeki jeki jeki jeki sai na gama ki zo ki dauka jeki sai na gama haka suke hakuri da su amma abokanansa za su kira shi a waya ya hira ya dariya ya buɗe baki ya komai da komai wallahi irin waɗannan mutane malam suna nan barkace a gidaje mata suna fama da su kuma ba yanda za su yi ba mamaki yarka a irin wannan yanayi take ciki kaga wannan ma internal problem ne ba lalle ka iya ganewa ba yanzu ka ajiye mace ka hana ta fita ka hana ta mu'amala da kowa ka hana ta zuwa gidan su dangi da yan uwa da abokan arziki duk ka hana gaba ki daya sannan kuma ka zo gida baka da lokacin ta baka saurara ta wallahi yan uwana na taba gama wata lacca a wata a wani masallaci ba ba a garin nan wata mace ta biyo ni da da wani makullin mota babbar mota ta mutunci malam daga gani daga gidan ni'ima ta fito ta ce malam ina tambaya na ce hajiya me ya faru ta ce yau tsakanina da mai gidana shekara hudu ya ƙaurace mu ban taɓa ganin haƙorinsa ba a shekara hudu ne ballantana in matsa kusa da shi na yi duk abin da zan yi na gama na gaji baya kula ni ni nake ta masa bauta amma in na ce ma na rasa ci na rasa sha na rasa abin hawa ƙarya ne amma baya yi na ina zaune ne a gidan nan a matsayin mai gadi kawai da kula masa da 'ya'yansa ban san namiji ba a wannan shekaru malam aurenmu yana nan don na tambaya wata ta ce min ba aure tsakaninmu na ce aurenku yana nan amma dai ga kinan ne a rataye kawai ya za a yi babban mutum ne yana da abubuwa akwai waɗannan abubuwan ba a zo a yi mai magana ba wanda ya isa ya tunkare shi hasa akwai mutanen da fa ba wanda ya isa ya tunkare shi ce wai zai masa fada ko nasiya babu babansa ma shi yake ubansa fada wallahi ai kuɗi rabu da kuɗi malam kuɗi ba abinda ba sa sa mutum yayi rajul mutakabbir mutajabbir mutum ne mai girman kai mai nuna isa a jiya mai wa'azi ta ce ai bai san wa'azi ba malam malaman ma nuna sai ke cewa banza ya kaza kaza ba san duniya ba suna ta hauka suna kaza kaza yaushe wannan zai saurari wani malami wai aya ko hadisi bai da wannan to wa zai mai magana sai kanin mata ko yayan mata ko uban mata bayan ya fi ku kuɗi daman kuɗin sa kuka gani ko kuka bashi yarku to za ku ɗanɗana to akwai matan da a cikin wannan yanayin suke gabaki ɗaya shi yasa yanzu binciken da muka yi ana ta zargin yara 'yan mata suna zinace zinace to yanzu zina ta matan aure da ta 'yan mata kunnen doki ake ko matan aure su sifi duk masu irin wannan frustration din da wannan damuwar to zuwa suna yi suna yi boyfriend suke a waje sai ta samu wani kawai tana ɗauki kewa da shi tunda yanzu an tare ai an yi kaza kaza baya kula ta baya yi da ita baya kaza bari ta samu wani da za su rinka soyayya da shi a waje wallahi haka suke malam ka je kai ta murkusarka kana ta ɓata ranka kana ta fushinka matarka tana da samari a waje abinda suke kenan kuma musamman matan manya musamman waɗanda ba su da lokacin matansu yau ana ingila gobe ya tafi amerika yau yana dubai yau ya tsallaka ya tafi kaza kullum kamar tsuntsu yana yawo gani yake wannan shine jin daɗin rayuwa duk gaba ɗaya gravity da wane ne da na'urorin duniya da jirage duk iska ta ɗebe ka gaba ɗaya kullum a sama kake kamar tsuntsu kafa kama baka taka ka abin nan sauransu ga iyalinka ba sa ganin ka ba a hutawa da kai baka hutawa da iyalinka kullum kana yawo ina kake zuwa Allahu alam wai kai ma'aikaci za ka yi aiki akwai sauran aiki a kabari a gaban ka da haka me suke yi in sun gaji da zaman sai su je su nemi wasu kawai kai da ciyarwa da ɗaukan nauyi da waye da sauransu ita kuma da zuwa gurin wani wallahi kwanan nan wani ɗalibi yake min fatawa yake gaya mu ya ce shi yana jin karatu na kuma shi direba ne matashi ne amma yana jan wani mai wani attajiri ya ce malam wallahi in ya luluka ya tafi abuja ne lagos ne waye wa sauran sai share wata shida bai zo wajen matarsa ba nan kuma ya zo ya aure yarinya budurwa gangariya tunda alhaji ne an ɗauka an bashi ka san akwai iyaye masu giggiwa idan mutum ya zo yana da ɗan maiko da ya zo yana neman yarsu ba sa tunanin yana da lokaci zai zauna a bai zai zauna ba ina zai kai ta ina wani babu kawai abin da yake gabansu wannan abin duniyan da yake da shi sai a ɗauka a bashi ya ɗauki yarinya mai ƙaramin shekaru da ya haife ta baya zama shi fa ya kusa ya expire a rayuwarsa shi ita kuma yanzu take ganiyar rayuwarta yarinya ce ƙarama yanzu an yi adalci akwai kafa'a a cikin nan ba ya adalci ba ba ya adalci ba duk lokacin da ka ɗauki bujimi ƙarfan bujimi lafiyayye wanda ya ci ya ƙoshi yake ganiyar samartakansa ka haɗa shi da wata tsohuwar saniya wanda ta shekara kaza ko wani tsohon bujimi ya gama lalacewa ka haɗa su huda za ka cutar da ɗaya ina fatan kana fahimta to tsakani da Allah akwai wannan matsalolin sai su rinka tsallakawa suna yin alaƙa da wasu tana da wancan tana da wancan tana da wancan abu kaɗan za a iya sarrafa ta to shi ma wannan ku rubuta ku ajiye matsala ne da damuwa idan mace ta fahimci mijinta baya kula ta to ta kai masa taurin kai sai ka zo ka wayi gari kana ba da doka a gidanka ba a yi idan ta fahimci kai ma ba ka yin ta to ita ma fa za ta ce ba ta yin ka to sai ga duhu yana dukan duhu lokacin da aka samu ingarman rago yadda ki dan uwansa to za a daku ne za a fasa kai kenan to akwai auren da fasa kai ake yi ita tana jin ita ne shi ma yana jin shi ne ta daka ya daka akwai wanda wallahi sai an raba su doke doke suke yi duka wannan a gidan bahaushe gidan bafulatin abu na uku akwai a adamu takayyuf ma zauci me yake kawo fandarewa da kangarewa tsakanin ma'aurata guda biyu wato rashin samun conformity rashin samun dace shi mutum da kake gani akwai matar da ta dace da shi ita mace da kake gani akwai namijin da ya dace da ita kuma ita mace da kake gani watan wallahi malam ba kuɗi ne ke ɗaukar hankalinta ba ko sarauta ko mulki ko wani abu ba ra'ayi ne da mace na daban haka kawai za ka ga yarka ta makale wanda tana son sa ka kasa gane me abin so a jikinsa amma ita kuma shi take so haka Allah yi su to auren da aka haɗa shi ba a dace ba a tsakani ba a nemi shawarar ma'auratan ba kawai aka ce a hada su kawai su je su yi abin nan to ana samun taurarewa tsakanin ma'auratan guda biyu natijatun li'adami takayyub ma zauci akwai a shi'ur bi ikhtilafi tiba mutum ya rinka jin cewa ɗabi'arsa ba iri ɗaya bane ta matarsa ita ga inda ta sa gaba kai ga inda ka sa gaba duk lokacin da ka fahimci mace ga yanda take ga kai ma yanda kake ba ku dace ba ana ta samun conflicts rashin jituwa da saɓani a tsakaninku to aurenku ba zai daɗi ba ɗayan biyu ne ko ita ta sauka da kan ra'ayinta ta dawo ta ci gaba da bin ra'ayinka ku zauna lafiya ko kai ka sauka da kan ra'ayinka ka dawo ka ci gaba da bin ra'ayinta ku zauna lafiya in ba haka ba kuma duk lokacin da kwai ya haɗu da kwai to wanda ya fi ƙarfi shi zai fasa ɗaya kuna kanewa to daga cikin kurakuran da ake ma'aurata ba a neman dace yanzu akwai mutum ko maza ne ku lura akwai wanda kuna unguwa tare kuna majalisi guri ɗaya amma Allah bai haɗa jininku ba ba ka yinsa ba ya yinka abinda kawai ke haɗa ku da shi ne sallama kawai ba za a taɓa ganin kun tafi wani guri tare ko kun zauna wuri kuna hira ba in ka zo majalisar ku ka tarar da wani ne a zaune ba wai don kun yi faɗa ba ba don kuna gaba ba kawai suka ce kai bari kai gaba saboda me wannan mutumin bai yi maka ba haka ne ko ba haka bane to ya za a rufe ido wajen aure kawai sai a je a ce an haɗa wani da wanci a dole dole ai ai yanzu abokanan juna ne ai ai ubanta mutumin kirki ne abokina ne ai kaza kaza alhaji ba mamaki ubanta abokinka ne amma su kuma jinin su bai yi ba to in aka samu adamu takayyuf din nan rashin daidaituwa to aure baya lastin rasuwa yake da wuri ciwuka ne hawan jini da ciwuka suke kashe auren gaba ki daya an kashe kuɗi an samu matsala to shine za ga mace tana taurarewa mijinta saboda ba ta yin sa kwanan nan wata bugon waya ta ce wallahi wallahi wallahi malam ban taba da rana ɗaya ban taba jin ina son mutumin nan ba na ce kuma aka yi auren ta ce to ya zan yi iyaye sun ce sai an yi daman ubana nake biyayya kuma ya mutu an binne shi ranar da aka kai ubanta ana dawowa sai ta ce wa mai gidanta dare yana yi sai ta ce to fa takarda ta gobe zaka bani me ya faru hajiya ta ce ai ba aure tsakanina ni da kai dama wallahi ba na son ka da rana ɗaya ban taɓa tunanin ina son ka ko zan so ka ba malam in ta kai ga mace za ta buɗe baki ta gaya maka wannan yau ko zinari ce ba ka ɗaukan ta ka wullar da ita cewa ta rana ɗaya ban taɓa tunanin in so ka ko zan so ka ba ba na ji har abada zan so ka ka sauwaƙe min kawai a ai ba haka ake yi ba haƙuri ake kaza me za ta yi maka me za ta yi maka shi yasa suke sa muku shinkafar bera da shayin bera suke hallakan da ku to yanzu wannan zai ji daɗin aurensa ba ta son ka ko mota ce fa kaji ta fita a ranka ka daina hawanta sai dai kai ta kasuwa komin araha kuma za ka iya sai da ita riga nan kai ka je ka bada kuɗi da zarar ta yi maka wani abu rigan nan kaji ta fita a ganka ko wanki aka yi da an zo za ka zaɓi riga sai gaba ka santa haka ne to ku rinka lura da wannan a cikin harkar auratayya abu na hudu akwai koyi da uwa duk wanda ya kuskura kyalkyalin yarinya ya ɗauki hankalinsa kyalkyalin yarinya amma bai binciki halin uwarta ba to wallahi za ka ɗauko kara da kiyashi ga ta ma sha Allah tabarakallah komai Allah ya mata tar da ita ba magana amma kuma hali ne irin na uwarta take da shi je ka tambayi yaya uwarta take rayuwa da ubanta kuskuren da kuke sai ku shiga neman aure ba ku bincika wasu bangarori tunda tana zuwa maka da atamfa gobe ta zo maka da leshi jibi ta zo maka da siket ta dauki hankalinka da yake maye ne kai ma ga abin da ya kamata ka bincika ba ka bincika malamai a littafi cewa suka yi in kana neman mata kirki sai ka tambaye ta ubanta ma yana zuwa jam'i tukunna ka ji fa kai sai ka san yadda zaka tambaye ta iyayenta suna azumin litinin alamis suna azumin nafila ka ji dan waye ce tab ba a yi kenan shi yasa muke auren suna gasan wayi kowa amma yana so Allah ba shi mata saliha amma ba ma bincike zaka ga wata yar tana da mugun tasirantuwa da uwarta kuma uwarta halinta bai da kyau ubanta hakuri yake da ita gashi ne da ita ubanta baya sakat sai ka je ka auro wannan to ina tabbatar maka ka san photocopy ko to photocopy kai kawai zuwa aka aka lika wannan aka kuma kai ma din haka za a yi ana samun iyaye waɗanda suke masu kwaɗayin duniya wasu ba su da ladabi ba su da girmama mazajensu to suna son yarsu ma ta zama haka wani ya kawo min kes ɗin matar shi ya ce shi kullum ya ta sayan kayan abinci daga shi sai ita sai ta ce ya ƙare ya ƙare ya ce wai ina ake kai wannan abin ne ta ce a ya ƙare mana ya ce sai ya kawo buhun shinkafa na abin nan da sai ya zo ya ga kawai buhun shinkafa na iska tana kaɗa shi ya sayo jarka ta mai babba jarka daga shi abu na abincin ma ya ce ba wani ci yake shi a gida amma sai a ce ya kare ya kare yaya aka yi ya aka yi ranar da Allah ya sa ya gane wata rana ya je umra ya dawo ya sayo wasu kaya masu kyau irin na gado na mata din nan ɗauri ɗauri ya yi amfani da nasa ya ajiye sauran zai aika wata yassa can zai aika wata kanwarsa kafin ya kai ya aka yi wata rana ya zo ya yi miƙa a gadansa yana dubawa sai ga wannan kayan gaba ɗaya babu sai ce wance ina kayan nan ta ce wani kayan ya ce kayan da na je umara na dawo da shi kai haƙuri wallahi mama ce ta zo ta ɗauka ya ce wace maman ta ce mahaifiyata ta ɗauka nata ne ta ce to ta zo ta ɗauka ya ce kuma shine ba za a gaya mun ba za a nemi izini na ta ce tana so kuma na gaya mata naka ne ta ce za ta ɗauka ta ɗebe su kaya ne na dubu ɗari kaza ashe uwar yarinyar gafiya ce wallahi malam ku ji da wannan wallahi malam za ka iya ganin yarinya ta burge ka amma wallahi mahaifiyar ta ɓarauniya ce very unfortunate yaya aka yi ya bukadu tuntunan an ce fanar da su an kai su kasuwa ya zo yana magana aikin banza na baka yar ma ballanta na abin nan akan wani tsin ma zaka zo ka dame ni kaza to sai a biya ka yace a biya ni ya akai ya akai wata rana yana kwance ba a san cewa ya fita ba an dauka ya fita ashe yana ciki sai ga ta tayi sallama ta zo tana shigowa yana leka ta window sai ga tsohuwa da buhunta a hannu ashe ta zo ɗiban shinkafa ne da taliya kaji yana jinta ita yar ba ta sani ba sai ta ce akwai shinkafar ku sai ta ce baba ta ce mama ya fi hana ɗiba wallahi uwa ki na ce miki da kanta take zuwa ta buɗe buhun ta kwasa da kanta take shiga kicin ɗin ta buɗe katan ɗin taliyar ta ɗebe yanzu ka je kun yi soyayya da yarinya ka so ta baka bincike yayanta ba kuma ka zo ta zo gidan gashi ai gwanda su gaya maka ka ciyar da iyayenta ya fi maka sauki akan arena ma hankali ka kawo akwashi yanda ka san fatela ne dinka maka riga ashe ashe ya bar maka aljihunka abin nan ka zura kawai yana zubewa wani ya tare kawai haka kana ta zuba yana abin nan wani ya tare kana ta zuba gida wani yana tarewa kawai shikenan na faɗi wannan magana ne saboda akwai matan da suke wulakantar da kan suna shiga gidan 'ya'yansu suna ɗauke-ɗauke na yadda wani zai ce to ya taimaka musu ma eh yana da kyau ya taimaka musu amma bai kamata mutum ya je kare karfin sai kawo iyalinsa wani abu ba wani ya zo ya kwashe ba kuma ba za a nemi izininsa ba yana kashe aure kwarai kwarai daga ciki wannan mushkila ce to idan an samu wannan sai a samu rashin jituwa tsakanin mai tsakanin miji da mata daga cikin dalilai har yanzu na biyar ko na shida da yake kawo rashin jituwa tsakanin ma'auratan guda biyu shine sakewa mace tana amfani da wannan harkar ta zamani waya duk wanda ya bawa matarsa cikakken yanci akan waya to ya shirya da wulakanci da bakin cikin da zai gani a gidansa na faɗa na maimaita wanda ya haushi ya murkushe ya tsuguna kaga wannan abar kaga wannan waya duk lokacin da ka bawa mace cikakken yanci yan neman yancin mata sai ku yi haƙuri yau da wannan wa'azin to za ka ga bakin ciki za ka ga bacin rai za ka ga damuwa wallahi malam kaga wannan abar ba abinda ba ya cikinta wannan sojoji kenan masu juyin mulki a gida wannan abar za ka iya zuwa ka sayo waya da kanka yanzu wani ya zo ya sayo waya da kansa ya kawo da wayar da ya sayo ake amfani da ita ake yakarsa a gidansa don haka ku sa ido akan wayoyin matanku ku kafa musu doka da oda dangane da ya za su yi mu'amala da wayoyi a san da wani grup da wani grup take in ma da larura a batta sai ta yi in babu a batta da nokiya da kani kashi kuram to ai bata da amana inda tana da amana sai a bata ta yi to tunda bata da amana dan me za a batta ta je ta kawo abin da zai lalata auren ta cutar da tarbiyyar yayanta a cikin irin waɗannan wayoyi fa akwai ƙungiyoyi na mata masu neman mata in kai wasa matarka sai ta shiga wannan kungiyar ta zama memba kungiyar mata masu neman mata duk a cikin irin wannan wayoyin matarka saliha tana gida wallahi sai ta je ta inzimami ko ai adin dinta a cikin wannan group din tun tana jin kunya ba ta yi wallahi sai ga tana commenting shikenan kawai sai ga wata ran an dauke ta an koya mata da zarar lokacin da matarka ta shiga wannan kungiya ta san yadda ake neman mata to ta daina sauraron ka wallahi ba ka da amfani amfaninka bai wuce irin na katangar gidanka ba ka rufe asiri ta rufe ma asiri kar a ga wanka a waje kurin akwai matan da suna yin aure ne kwaba ka san kwaba kare kawai da sunan suna yin auren ne amma ba wai shari'ar auren suke ba suna da mazajen su mata akram kallah malam yana fahimta na zamani ne ya kawo abubuwa marasa kyau yau mace sai ta ƙaurace tana da mijinta mace ba wai mijinta na aure mana salatin annabi a masallacin ku ba a'a suna da mazajensu har suna suke sa musu mijinta wane mijinta wane kamar yadda yau ake yan gaye ake cewa masu neman maza namiji sai ka ga yana da mijinsa namiji yana da wani mijinsa ne namiji yana da wani ɗan uwansa abokinsa kuma shi matarsa ne masu neman mata haka Allah ya kama wannan zamani kuma Allah kada ka daɗa maimaita mana irin wannan baƙin ciki da ɓacin rai ko kun san cewa waɗannan masu neman mata ƙungiyar nan da suke neman mata yanzu gida-gida suke bi za ka gama ce ta shigo gida kamar da kayan sayarwa la kaya ne ƙungiya ce da su mai ƙarfi ana fandin ɗinsu ana ɗaukar nauyinsu ana taimakonsu zuwa suke suna rabawa mata da suke da ra'ayi irin nasu irin waɗannan kayayyaki na bacci suke raba musu daga sa musu wannan kayan baccin sai su rinka nuna musu ya ake ina zaki kaza ina zaki kaza malam har zuwa ake daga garuruka da ƙasashe a hau jirgi a yi biza a zo a tara irin waɗannan mata a wani hall ana musu kwas yaya mace za ta nemi yar uwarta mace a garin nan fa ba wani guri ba wataƙila ku sani matarka tana zuwa amma wani zai zo gidan rediyo an takura wa mata an matsanta musu an zo ana sa ido a kansu a ido da ka sa ido a wannan zamanin ba inda za mutum bai zai sa ido akan matarsa ba ajiya ina zaki karfe nawa zaki je nawa zaki dawo daidai ina ne gidan da sauransu wani aya abin nan ne muna magana da shi wata rana na je wani gari airport don haudirgi muna wani zance kamun fatawa na ce ya aka yi ne ce a ai malam garin nan ba kyau ya aka yi ce wallahi malam sai a farauce maka mata ai kaga da kaga na dade ba abin nan ba ai wata rana mun tafiya ne na je na raka mata ta gidan biki na raka ta na ce to ya ce a a ai na ga take takenta ne yanda na ganta ya ce wata ran ta ce mun za ta je gidan biki wani gari za ta je ce sati ya ce sati ya ce na gaba zan iya hana ta ba na ce to a ɗan saurare ni kaɗan ashe zuwa ya tara kuɗin motarsa wallahi malam ya je ya kai wanki ya goge kayansa sosai ta ce maganar tafiya ta ya ce maganar tafiyar mu dai ko ina ruwan man to man kenan ya aka yi ya ce ai tare za mu ai ya ce wallahi sai ta gana jawo jaka ta turori ta ce wai da gaske kake ya ce wallahi tare za mu raka ki zan yi ai to haka kuma abin ya kai na gode ya ce ai kwarai tare za mu je ranar za ki dawo ranar ni ma zan dawo ya ce na ɗauke ta malam na saba ta a mota na kama mana kujera ina gefe muna zaune na kaita gidan bikin ma tare muke tafiya ce in je na kai ta in sun gama abin nan ina nan a gefen unguwar ina lura ƙwarai kuwa eh ya ce aka gama mantuman na mata duk inda za su je ko kai amarya ni ma ina unguwar inda aka kai amarya ina gurin in kaga irin wannan tana faruwa to akwai tuhuma ne yana zargi ba mamaki a shirya dil wallahi tallahi malam wani ya bi ta garin da ta je gidan bikin ya je ya ɗauke ta kai nan kana nan kana ta munshari ha ka yaye baki amarya ta tafi gidan biki sai bayan sati ashe tana can da maturu Allah ya kara da maturu albarka wani ya zo ya yi gaba da ita malam a tasha ake daukan su an yi sallama ka ba da kuɗin mota ka tafi kasuwa ka tafi makaranta ka tafi kaza da jakarta da komai ta wanka da komai ashe sun shirya a tasha wani ya yi fakin zai zo ɗauke ta haka ake yi yanzu ba amana ta ina suka haɗu ta wannan abar waya ya aka haɗu hotonsa ta gani a wannan whatsapp ɗin da ka bata dama tana tun da ka ce ita ma ta waye ta zama waye ya ta yi to anan ta gan shi a wannan facebook ɗin ya sha wanka wata rana kawai ya yi ta zama waye ya ta yi to anan ta gan shi a wannan facebook din ya sha wanka wata rana kawai ya yi wanka ne haka kawai ba comment kawai ya saki hotonsa ka san haka ake yanzu sai mutum ya ja wanka kawai sai ya yi tat ya ɗauki hotonsa sai ya sake wa duniya ka je ka ga comment wata matar aure ne za ta bi shi wallahi wata kuma yar wani ne za ta bi shi ai suna sane masu yin wannan abun ai suna sane ai talla ne ai a nan ta ganshi kuma ta ce kaza mun warware kes ɗin da mace fa mace fa ta zo bata aure wani ba saurayinta tsohon saurayinta yana ta mata waya tana gidan wani kuma amma suna hira duk ranar da ba ta girki da wancan tsohon saurayin suke hira malam illar auren mace mala addini sai mu kai asuba ba mu gama ba na tausaya maka wallahi malam ka je budurwarka ba ta da addini tana shashashashashau kana makale mata wallahi za ka ɗauko kanka maciji ma wallahi wanda ka tattaro maciji ina jin wata ila in ka samu ka iya riƙe kansa ma ka gama da shi amma wallahi akwai wanda ba ta riƙo ba wallahi alazim ina ga yabo so irin wannan abubuwan zamani yakan kawo abubuwa amma mutane suna gafala da addininsu gafala rafkana wani ya zo daga kai wayar safa wayar matarsa ta lalace ya kai mata gyara ta ɗan ɗauki kwanaki haka ta matsanta don Allah waya ta ka rinka lura za ga suna damuwa da waya Allah ya san me ke ciki in kana so ka gane akwai harkoki a gidanka ana yi ɗauke wayarta ko ɗauke mai data ɗin bar mata ‘yar ƙarama ka gani in ba mai harka ba ne za ta nuna bata damu ba amma gucci cikin kulle-kulle a ciki za ta ga ta damu saboda kulle-kullen take a ciki daga zuwa an je an yi gyara waya ta dawo sai ya ji kawai sai saƙon ɓururin ɓururin ɓururin ɓururin ɓururin ɓururin ɓururin ɓururin saƙonni ɗas yana buɗewa sai ya danna wani guri yana dannawa sai ga wani tsofan shatin da ake taya ina kike maye dalin kwana nawa yace to matar wani ba matarsa ce wani yana cewa ina kike yana dan duba sai ga ga wani zogegen kato daga shi sai gajeren wando akan gado ya dauki wato yana tura mata yana dan ƙara gaba sai ga ita ma ga ta nan ta kwabe cikitar ta dauka ta aika masa matar wani ne da wannan wayar kuma shi ya je ya kuri ya bada dubu saba'in aka bayar da ita ka ba da kuɗi a yaƙe ka a gidanka ka ba da kuɗi ta je tana bidiyo kwal da wani da kuɗinka ka ba da kaza ka ba da kaza shine abin da ke faruwa saboda me baka muta ba ta gagare ka ta ki zuwa makaranta wani ya kai ta makarantar islamiyya ta ce ka kashe kuɗinka a banza wallahi ya biya kuɗin uniform ya biya kuɗin school fees har na shekara ma ya je ya biya saboda kokari yana so ta islamiyya tace baran je ba yayyayye ki ce ba za ta ce ba haka suke yi ko bayan da za ka yi ita ya ce wayo ya zo samu hedi masan makaranta aka ramka Allah wa naka jiya aiki ya fama dai alhamdulillah da Allah na zo ne a damun da kuɗi na aka ce wani kuɗi ya ce kuɗin makaranta da na biya wa iyali na kai kan bafan ka siya kwanan ya ce to ta ki zuwa yanzu kai yanzu ta ki zuwa bayan da za ka yi da ce to ya zan da ita a damun da kuɗi na aka ce ai non refundable ne je ka duba karshen form ɗinka an sa non refundable ai yayi to haka ya juya ce ba za ta je makaranta ba amma kuma ta ƙi ta je makaranta kuma a ranar za ta tambaye ka ta ce za ta je gidan biki kuma dole ka barta ai ku tunda kike je ba za ki je makaranta ba to ku ba inda za ki je tunda ba za ki je makaranta ba to ba za ki je gidan biki ba ma kuwa tunda ba za ki je makaranta ba to ba za ki je gaisuwa ba ma kuwa walbani walbaka walhanani walqimimi in kika yi duhu zaki ga duhu in kin yi haske zaki ga haske akwai tit for tat in kika yanka tsiya akwai inda zamu hadu sai kin gama shiryawa kin yi kaza za ku je gida za a yi tafiya za a yi kaza za a je bikin wanci da waye sai ka kurmushe ka ce ba inda zaki ina kaza kaza kaza ka cikin ka a sake mu wannan magana za a ga tashin hankali a gidan nan yau yanzu dan Allah ba za ka yi hakuri ba ka ce ban san shi ban san daga ina yake ba ki ɗanɗana kuɗa ki ji wannan zafin na ƙin bin Allah da kika yi ke yanzu an hana ki bi duniya kin ji zafi ko to ki ba Allah wani ne ai matarsa take ta sa hijabi yayyayi ta sa hijabi kuma ta zo tana cewa wai za ta fi unguwa ya ce wace unguwa kuma za ki ya za ki fita unguwa ba ta tsirara ki ya fa hijabi ki fita ba hijabi zaman ki a gida wa qarna fi buyutikunna wa la tabarzajuna tabarzujal jahiliyatil ula wa aqimna salata wa atina zakata wa adina Allah wa rasulahu inma yuridu Allah li yuzhiba ankum rijsa ahlal baiti wa yudhkirakum tadhkira a zauna a gida a karanta qur'ani ai salatin annabi ai zikiri ba inda za a je Allah ya ce wa qarna namiji yana da hanyoyi dubu ɗari da zai iya samar da gyara amma in ya tsaya ya zama namiji kuma in ya zama mai gaskiya kana yin tasiri a gidanka ne in kai din ka tsaya wa Allah kuma an ga ba shakin baka shakin baka raba kafa mai gaskiya ne kai to Allah yakan taimake ka akan su amma in kai ma mai wasa ne da addini to bayan da za ka yi to abin da nake so na kai ku gare shi wannan wayar tana ta'adi tana barna a gidaje akwai kungiyoyi na mata marasa kirki ka zo ka ta tarbiya wa matarka sai ka ga tana ta canjawa me ya canja ta wannan wayar kai kai kai abu ya ganta ta ki sarrafuwa ta ki juyuwa ashe akwai masu juya ta masu sarrafa ta anan kuma kudinka ne datan ma kai kake siya dan da ya kare za a ce ma data ta kare baka ba wa yaranka kudin break ba amma zaka ba da kudin data aiki abin da ke faruwa kenan so a bincika a tabbatar a sa ido a gani kada mutum ya bari wuta yana cin gidansa bai gane daga ina wutar take zuwa ba idan kun yi haka ku zauna lafiya abu na ƙarshe munanan ƙawaye da ake barin mata suna yin alaƙa da su yana lalata wuri za ka gama samun mace da iya yadda ka yadda da ita amma wallahi daga zama a unguwar da kuka zauna ka bacce ta kulla alaka da wasu kawayen da baka sani ba wallahi kana tarbiya suna rushe maka dare daya rana daya mace makociya za ta iya zuwa ta zauna da matarka wallahi malam idan ta shimfiɗa mata zance to sai ta fi amintuwa da zancen kawarta sama da kai kun san cewa akwai matan da kawayensu ne suke juya musu gidansu kun san cewa akwai matan da yaya za su yi bacci ma kawayen suke gaya musu kun sani kun sa akwai matan da da abincin da za su yi mai gidansu sai sun buga kawayen sun tambaye su da haka za ka iya wayan gari wallahi ba kake juya gidanka ba yanzu wata mace ce fata da kikirji malam take magana cikin gawa cewa ne kenan ana ganin wane kaza ai mu muke juya gidan wallahi haka take faɗa a taron su a gidan bikin su mace za ta iya da kan kirji ta ce ba dai wani bane gidansu a hannun mu yake me ya faru saboda matarka tana kungiyar su mun yi bincike kwanaki malamai suka yi ta wa'azi a hudubobi da mumbari ai kun ga an ta nuna hoton manyan mata suna ta rawa da mazajen su ko ba gani ba a garin nan wasu an san fuskokin su an san suwaye aka yi ta yi daga baya da muka bincika muka tabbatar ƙungiya ce suka shiga ta wasu mata masu irin wannan ra'ayin don haka aka sa su kowa aka sa ta nau'i na diresin ɗinsu za ku ga duk kiɗan kusan iri ɗaya ne ga yadda za ku yi ga yadda za ku yi da haka suka karɓo wannan tunani da wannan damar da aka ba suka je suna alaƙa suka karɓo wannan tunanin suka kawo shi gidansu suka shuka tunanin suka ba shi abinci ya girma ya yi yabanya ya yi kyau har suka rinjaye mazajen da hankalinka mataka ta zo ta saka kana ta kada uban tumbi rababai rababai rababai wai kana rawa wai da ita an yadda ka je kai rawar ka ka huta da ita kai duk abin da zaka yi in kai mai ra'ayin wannan abu ne amma me yana daukan hoto wannan cin mutuncin addini da tarbiyyar musulunci wannan wannan su ne irin wanda annabi ya faɗa masu bayyana sako wanda Allah yake fushi da su me ya faru alaqatul kharijiyya ne an gane ko external relations external relation da mata suke yi da wasu kungiyoyi a waje shine ake wanke tunaninsu a canja musu tunani da basira da kwakwalwarsu kai kana zaune gingirin a gida tana ganin kai ne amma wallahi ba kake sarrafa gidanka ba akwai bayanai masu tarin yawa da ya shafi wannan kowa zai duba gidansa ango kuma muna fatan mun bashi tsaraba yau in Allah ya so yadda da kai juyi zaka tuno wata kalba in Allah ya so yadda Allah ya mana afuwa Allah ya sa albarka Allah ya bada lafiya da zaman lafiya saboda wannan dattijan naga ya fara gengedi zan daka birki a nan gurin dan da ba dan shi ba kuye kukan zamu kai daga nan har asuba ko baka bane Allah ya ba mu dacewa Allah ya albarka a wannan unguwa Allah ya albarka a wannan matasa Allah ya ƙara hada mu cikin sunna da biyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallama wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
Malam Allah ya saka da alkhairi Allah ya saka da alkhairi wato ina ganin wannan lacca za a sa mata suna in kunne ya ji jiki ya tsira saboda haka idan an yi amfani da abubuwa da mala ya faɗa to insha Allah za a fa'idantu a zamantakewa na aure na yau da kullum muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya sanya albarka cikin wannan aure da za a yi malam kuma Allah subhanahu wata'ala ya saka masa da alkhairi ya kai shi gida lafiya Allah subhanahu wata'ala ya ƙara masa lafiya ya yi wa zuriyarsa albarka Allah subhanahu wata'ala ya samu dace wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله